والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باب الحال الحال وصف ذو انتصاب آتي مفسرا لمبهم الهيئات وإنما يؤتى به منكرا وغالبا يؤتى به مؤخرا كجاء زيد راكبا ملفوفا وقد ضربت عبده مكتوفا وقد يجيء في الكلام أولا وقد يجيء جامدا مؤولا وصاحب الهل وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجي منكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيو جماعة muna sha bakwai ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da sha takwas ga watan februari shekara ta 2022 karatun littafin nazmu matni al'ajin romiya nazmu matni al'ajin romiya wanda sharfuddin al'amuriti ya rubuta Allah ta'ala ya gafarta masa a shi wannan nazumi nazumi ne ko waƙe ne wanda yake mai mahimmanci e, wanda in ka san shi to kamar ka san a matanin ajiruma ne da kuma sharhinta hmm? kamar yadda ya faɗa can a mukaddima faja'a misla sharhi lil kitabi sau da haka shi wannan waƙin matsayin sharhi yake gare shi shi yasa a bashi kulawa matuƙa a bashi kulawa matuƙa in sun samu ne a haddace shi Allah ta'ala ya taimake mu to za mu tashi darasi na 27 shi malam mai al'ajin rumiya galibi wasu lokuta akwai abubuwan da za ka gaba ya ambata su amma shi al'amuridi idan ya zo sai ya karasa sai ya cika sai ya cika su saboda fa'ida ta kara fitowa fili to sai malam ya ce babul hali wannan babi ana kiransa da alhalu eh shi alhalu yuzakkar wa yu'annas ana cewa hazihil halu ana cewa kuma hazal halu don ana faɗa ana yi masa ta'anisi eh ana yi masa tazkiri kuma eh don haka a wurin laraba wani lokaci su mai sai mace wani lokaci su mai sai namiji to idan an ce alhalu fil lugha a lugar larabawa me ake nufi da alhal ba a hausa ba ha idan an ce alhal eh kuma ba a istilahi na malaman nahau ba za mu zo kansa malam zai mana wannan to shine suna cewa ma alaihi shakhasu min khairin aw sharrin wanda shi laraba ke kira hali abinda mutum yake bisa gare shi na sharri ko alkhairi shine hali eh amma a istilahi na malamai a ashabul fanni kenan su annuhat malaman nahau idan sun ce alhalu sai malam ya ce alhalu ita hali wasfun sifa ce a ganin yawwa sifa ce zuntisabin kuma ma'abuciya nasaba eh alhalu la ya'ti illa muntasiba wadaka da'iman yana zuwa ne da nasaba eh ba zai zo marfu'i ba sai dai in jumla ce akwai jumla haliya hmm? to wannan daban ko kuma a'a ya zo ne a matsayin jamidi tawilinsa za a yi yu'awwal to shi ma kamar yadda za a yi bayani nan gaba to shi ne ya ce ati a haka yake zuwa kenan la ya ati marfu'an wa la ya ati majruran sannan mufassiran kuma yana fassara yana bayyana limu bihamin ko limu bihamil hayati ga abin da ya ɓoyo na azawat in an ce alhai'a shine zati alhai'ati shine azawat shine ma kama bi nafsihi shi ake kira zati ma kai zati ne ai eh saboda ka tsaya da kanka eh to duk abin da yake ya kumu bi nafsihi to yusamma zatan yusamma zatan can a malaman mantiki shi suke kira da aljauhar eh su kuma malaman nahu su kira ta da alhai'a eh su kuma malaman tauhidi su kira ta da azzat to do abu ɗaya ake nufi eh shi ake nufi yawwa amma akwai masu ilmul kalam da suka shigo cikin babin tauhidi to za ka ga suna ta kawo wannan in suka zo sai suka aje lafazin zat sai suna ɗauko lafazin jauhar eh shine allazi yakumu bi nafsi amma duk abin da yake la yakumu illa bi ghairihi eh to yusamma art al'art eh kama has abin nan kyawu tana da kyau aiko eh yawa kamar launin fari launin baki kamar dai fenti masala ba gini ana zama wani abu fenti to yanzu wannan fentin da ke a jigin wannan bango ana kiransa da al'arts shi ginin ana kiransa da azat alhaya aljauhar na'am ya fito fili to saboda haka shi hali zai zo ne ya fassara maka abin da a ɓoye abin da an rufe na abin da ya shafi azawat ababin da suke tsayuwa da kawunansu eh? yawwa in ma kaga an samu su wani abu to sai dai ko dan kawa ko ado ai za a iya gini ba fenti to sai a ce ginin ba zai tsaya ba tunda ba fenti eh to al'ard kenan eh to kaga kenan hali ba ruwan sadami al'ard hmm? ba ruwansa da wannan shi yasa ya saba mata mizi wanda za a yi bayani nan gaba wa inna ma abin sani kawai yi uta akan zo bihi da shi munakara a na kira haza huwa al'asu eh yawwa hali ya zo na kira baya zuwa ma'arifa an gane yawwa domin ƙa'ida kamar da za a faɗa dama akwai alhalu akwai sahibul hali wanda ake son a bayyana ya yake mi ya tsayu da shi alkhairi ne ko shari shi ake kira da sahibul hali ita kuma lafazin da aka samu wanda ke bayanin wannan halin shi ake kira da hal to shi sahibul hal sharaɗinsa ya zo ma'arifa to shi yasa sai ya wajaba shi hali ɗin ya zamo na kira domin ba zai yi a samu sahibul hal ma'arifa kuma hali kuma shi ma ma'arifa ba wannan ba balaga a larabci wa galiban amma mafi rinjaye kina akwai abin da ba galibi ba shine annadir ko annazar abin da yake kaɗan yi uta bihi akan zo da hal mu'akhara can ƙarshen zance bayan an samu rukunai na jumla guda biyu almusnadu da almusnadu ilaihi eh bayan an same su to sannan sai a samu sahibul hal a samu hal shi yasa shi hal baya daga cikin rukunin magana falala ce Eh, ko da shi ko ba da shi ba an samu rukunne na zance an samu almusnadu an samu almusnadu ilai an samu alfi'il an samu alfa'il shikenan an samu almubtada an samu alkhabar wannan su ne rukunnan zance hmm? to wannan shi ne ashe kaga ta iya yiwuwa hali ya zo farko Mm, yana iya yiwuwa ko amma ba galibi ba ne abai da dai za mu gani a misali to ka ja a zaidun misali kamar ka ce ja a zaidun rakiban malfufa zaidu ya zo saman abin hawa malfufa kuma ya rufe kafadunsa ya sa niqab ko wani kyalle ya rufe kafadu ko? to kaga lafazin rakiban hmm? hal malfufan hal Eh, amma in kaga dama za ka iya zuwa da biyu uku ila akhiri Eh, ya ta'addad alhali ya ta'addad Hmm? to shine ce ja'a fi'ilun madin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر راكبا سيكتي حال منصوب هجاني حال منصوب زيد شيني هيئة da cewa dai aka yi eh da cewa ɗaya aka yi ja a zaidun aka yi shiru to zaidu ha ɓoye yake ta yi saman dabba ya zo abin hawa ta yi kuma da ƙafa a wasu aka ce rakiban kaga rakiban ya fassara maka yawo kenan ba da ƙafa ba ko to wannan shine abin da ake nufi to shine rakiban halun mansubun وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وأين مضاف يا شيخ لسنا في, ال... في الإضافة نحن في الحال يوا ملفوفا شما حال ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to kaga wancan ta'arifin da ya kawo maka in ka kalla sai kaga a ya cika wannan misalin ya cika shi alhalu wasfun zunti sabin ati mufassiran limu bihamil hayati to zaka ga ya cika shi ja'a zaidun rakiban malfufa waƙadi darabtu abdahu makatufan na bugi bawansa wato saman kafaɗunsa saboda bai rufe kafaɗun ba sai na zo na buga mai bulala samansu to akan ce makatufan darabtuhu makatufan na duke shi alhali a saman kafaɗunsa kuma suna fili to shi ma darab sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni eh littasalihi bi damiril fa'il wa damirul fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun ko abdahu abda maf'ulun bihi منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف نحن في الإضافة والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم على الضم في محل جر مضاف إليه أه؟ مكتوفا سكتي حال منصوب كو منصوبة tunda mun ce yuzakkar wa yu'annas halun mansubun aw mansubatun eh wa alamatu nasbihi ko wa alamatu nasbiha alfatahatu zahiratu ala akhirihi li'annahu ko li'annaha mufradun wa huwa ko wahiya sahihul akhir ko sahihatul akhir to wannan shine wa qad yaji'u fil kalami awwala to dama can farko yace maka wa galiban yu'ta bihi mu'akhara eh wannan shine galibi shi ya fi yawa a zancen larabawa kamar yadda ya ba da misali anan duka kaga hali ya zo muta'akhiran ya zo a ƙarshe a zance to amma wasu lokuta yakan iya zuwa yawwa ana iya samun wannan a zancen larabawa ko na misali kamar ka ce kaifa ja a zaidun kaifa ja'a zaidun to kaifa anan halun ne eh kuma kaga an gabatar da shi fi awwalil kalam fi awwalil kalam me yasa li'anna halaha sadara min al kalam eh wajibi ne a fara zance da ita saboda istifhami ne wal istifham lahu as-sadaratu fi ibtida'il kalam duk sanda zaka zo da siga ta tambaya to farko za ta ware tahowa eh tambaya ba ta zuwa tsakiyar zanci to shi yasa aka gabatar da shi eh don nan kana tambaya ne akan kaifiya sifa yadda zaidu ya zo a rakiban amma shiyan ya zo ne saman dabba ko eh wata ƙasa to shine kaifa ja a zaidu hmm? kaifa ja zaidu to saboda haka kaifa duk da adatul istifham ce mabniyun alal fathi eh fi mahalli maza fi mahalli nasbin halun muqaddam fi mahalli nasbin halun muqaddam jaa فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to kaga na shine abin da yake nufi da can wa qad yaji'u an fil kalami awwala to wannan shine saboda haka kana iya shiga cikin qur'ani sai kaga a ina ne hali ya zo farko sai ka haddace sai ka amfanar da kanka Na'am. Wa ya ji'u jamidan mu'awwala, wani lokaci kuma hali yakan zo jamidi, al'aslu, alhali an ya kuna mushtaƙan, mamanin mushtaƙan shi ne an ya kuna ko dai ismal fa'il ko kuma eh ismal maf'ul eh shi ne mushtaƙi wanda an tsago shi ne daga wani abu. idan ka ce rakiban eh to an tsago shi ne daga eh rakiba yarkab eh yawa daga na aka tsago shi ba mazari bane ismul fa'il ala wazni fa'il hmm yawa rakiban eh rakiban to haza huwa al-aslu duk sanda zaka kawo hali to shine yazo da wannan siga amma in ka kawo masdari ko ka kawo suna jamidi to sai a ce haza ala khilafil asli sai a yi masa tawili sai a yi masa tawili kamar faɗin Allah ta'ala fanfiru subatin subata ai hali ne amma jamidi eh ai fanfiru mutafarriqina eh mutafarriqina to sai aka yi uduli daga mutafarriki ne sai aka ce subatin to in ka zo tafsiri sai ka yi bayani a tuba tafsiri za ka yi a tun farko ka ce za ka yi bayani ba fassara ka ce za ka yi eh to wannan shi ne to shi ne eh shi ne فانفروا فاء بحسب ما قبلها ايه ko infiru fi'lu maza aha mabniyun ala maza مبني على حذف النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثال الخمسة أها تسمي أه؟ نعم ضمير هو منين أم؟ وأين مستتر eh wawu jama'a ma mahalluha eh ba ta da mahalli ah na'am wa fa'iluhu qarasatu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun mhm fihi wujuban taqdiruhu ya kamata ku dinga motsa lirabi bada eh to wannan shine eh fanfiru alfa'u bi hasbi ma qablaha infiru fi'lu amrin mabniyun ala hazfi nuni eh shine nuni raf ala akhirih li'annahu min al-af'al al-khamsa allati turfa'u bi thubut an-nun ala akhiriha wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu hmm na'am antum to wawun fa meye matsayinta fanfiru fihi wawul jama'a fihi wawul jama'a meye matsayinta hmm? hmm? na'am to izan ma malhaja ila taqdiril fa'il eh to me yasa kuka ce wa fa'iluhu zamirun mustatirun fihi kuma wujuban taqdiruhu eh na'am babu bukata eh babu bukata sai mun kaddara fa'ili wal fa'ilu zamirun barizun shine wawul jama'a gashi na a fili kaga ba sai an kaddara ba eh yawwa to wannan shine kenan alfa'u bi hasbi ma qabla min al-kalam ko in firu fi'lu amrin mabniyun ala hasfi an-nun ala akhirih li'annahu min al-af'al al-khamsa wal waw yawa sai ka ce damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il to shi ne walwawu wawul jama'a damirun barizun muttasilun saboda an sadar da shi da fi'ili to shi ne subatin subatin mele rabinsa hmm? eh subatin mele rabin subatin na'am halun منصوب أها وعلامة نصبه أها الكسرة مقدرة كو الفتحة الفتحة المقدرة أه تو لماذا لماذا جامد jami'in dama cikin ƙa'idar la'irabin sa akwai wannan jam'ul mu'annas as-salim mun ka san da wannan to shi wannan mulhaki ne da jam'ul mu'annas as-salim na'am to me mufradin sabat subatin me mufradin sa ko ko jam'i ne in jam'i ne mai mafuradinsa hmm? sabit sabit ba ne eh su ba ta an kaci mai mafuradinsa sabit hmm? me ma'anar sabit hmm? ma'anarsa me ma'anarsa me fassararsa asabitu
kamar abin da yake tabbatacce tunan su batin an ka ce mutafarriki na a rarrabe subat Su- subut subut masdari ne na sabit sabata ya subutu subutan eh subutan masdari ne ba maganar mufradi shi asulul kalima ne to nan muna tambayar subat na'am hmm? ah bai shahara ba eh bai shahara wurinka ba ya shahara cikin littattafai eh to kana iya li'irabin raggaye sai ka ce kai subatin halun mu'awwal Hmm, fi mahalli nasbin kenan sai ka gudu Hmm. subatin halun معول في محل نصب وتأويله متفرقين متفرقين eh don sai a yi kokari a binciko su ba ta jam'i ne in jam'i ne mai mafaradinsa in kuma mafaradi ne to mai jam'insa in kuma mazdari ne to mai fi'ilinsa to wannan shi za ku lalabo kamin wani sati mai zuwa to daga nan in kun samo amsa to sai a yi cikakken li'irabin subat amma yanzu a yi li'irabin raggaye Eh, a yi ja a kai a ce fi'ilun madin Eh, fi'ilun madin ya yi shuru zaidun sai a ce fa'ilun marfu shi kenan li'irabi ne na raggaye Mm. to shi ne wannan wannan dai duka dai fa'ida ce baya cikin ah, dama duk abin da baya rubuce to ba wajibi ba ne sai na yi bayaninsa daki-daki in ni na kawo abina to ina iya faɗan abin da nake so in faɗa in ɓoye abin da na ga dama ɓoyewa Mm. amma in misali malam ya kawo to wannan za mu yi masa kwatta hilla eh saboda littafin muke biya amma aya ne ni kawo abita ba malam ya kawo ta ba to sai malam ya ce to wannan shine ma'anan mu- eh, ta'wili ko sai ce wa sahib wa sahibul hali shi kuma ma'abuci hali shine alhay'atu allazi taqarrara wanda ya riga ya tabbata kamin a samu hali din eh yawwa kamar ka ce zaidu zaidu shine ma'abuci hali eh to sai ce mu'arrafun yakan zo mu'arrafi baya zuwa na kira hmm? yawwa sau da haka a larabci haramun ne ka ce ja a rajulun rakiban wannan ba larabci kai ba Eh, ka dai ban kauraka kawai Eh, a wadda haka wanda ya san larabci zai ce "Eh, ma za ta kulba laraba ba za su fahimce ka ba Eh, ja a rajulun rakiban ha sai dai ja'ar rajulu rakiban ko mashiyan sai ka samu arifa ko ka kawo alami ja'a muhammad ja'a ibrahim ja'a zaid ila akhiri amma ja'a rajulun ja'a imra'atun eh rakibatan ah. laysat min al-arabiyya Mm. duk da lafuzan da kai amfani da su da larabci ne amma wasu yaƙo ghairul arabi siyaƙin ka ba na la- duk duniya laraba ba sa faɗan haka Mm? sai da dalili Mm. akwai inda zai zo na kira din shi ne zai faɗa sai ce wa ƙat Eh, wannan ƙat litta ƙalili ma'ana a ƙaramci sosai ya ji uhali yakan zo munakara abin wa mi abin wa na kira amma wannan baya da yawa wannan baya da yawa a larabci shine a a inda ya halatta a samu wannan shine suka ce a samu ita na kira ɗin laisat fi ma'anar ma'arifa ba ta cikin ma'anar ma'arifa an gane ko kamar zancen annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ko kuma kamar yadda aka ba da labari da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisan wa salla wara'ahu rijalun qiyaman eh aga rijalun amma sai aka ce qiyaman to mahallin shahid rijalun sahibul hal ne an zo da shi na kira ba ce an rijalu ba wa huwa jam'u taksir aka kawo hal aka ce jalisan hmm? amma sun ce wala yi ƙasu yuhufazu wala yi ƙasu inda na kira ta zo ma'arif inda sahibul hal ta zo na kira to yuhufazu wala yi ƙasu li'annahu ala khilafil qiyas kaka ce tunda na samu hadisi ai annabi ya faɗa ko kuma an ruwaito daga annabi magana sahabi ce eh sallar rasulullahi sallallahu alaihi sallama jalisan wasalla wara'ahu rijalun sai aka ce jalisan to za a haddace amma baka cewa to bari in kirkiro na wa larabci sai in ce ja'a rajulun rakibana an gane wannan a nahawu suna kiransa da ashazu ashazu allazi khalafa alqiyas wanda ya bauɗe ma ƙa'ida wadda an ka sani abinda aka sani shine a ce wasalla wara a hurre jalu eh menene jalisan ko wannan shine uh, shine an ka saba da shi to sun ce dalilin da yasa aka ce wasalla wara'ahu rijalun saboda rijal din nan baya da ma'anar ma'arifa an gane baya da ma'anar ma'arifa to shi yasa aka zo da shi a matsayin na kira kuma ba a son a ayyana su waɗannan da suka yi haka saboda abin da suka yi saba ma ka'ida sun kai kamata ya tun da annabi shine liman ya yi sallah a zaune su ma su yi sallah a zaune to miƙe wasu sun saba ka'ida in limamin kana ba da sallah rashin lahiya ya kama shi bai iya yi tsaye sai a zaune kai ma zaune za ka yi ba ka cewa a shi shi adda lalura ni garau nake jin kaina ya yi can a zaune ni kuma to shi a hikima da tassa an ka bauɗi amma tunda kalam ne na arab hmm? to za a haddace in ka ji su kawai za ka haddace amma kai ba za ka kirkiro wani larabci naka wanda ya kama da shi ba da suna wai ka samu hujja a in ka kawo sa ce malamin nahau zai ce haza shazun ya ce shaz shine allazi khalafal qiyas khalafal qa'ida mana ba haka larabawa sun ka saba faɗa ba ba haka an ka saba faɗa an gane ko to wannan shine shine dalili kuma ko da ba a faɗa ba wasalla wara'ahu rijalun ai sanannu ne ko an samu arifa ko ba a saba sanannu ne an san masu bin annabi sallah to ba su bukatar sai an samu su ma'arifa sanannu ne amma yau da wani liman ne can na daban to shi labudda sai dai a ce wa sallawa ra'ahun rijalu saboda ba a san su ba to wannan shi ne nan za mu kwana insha Allahu wani sati sai mu tashi babu tamyiz daga nan sai al-istisna insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh